wa ala alihi haka kadari a yau karatunmu na 23 za mu shiga cikin tattabbu'i kalimatul khasmi wa tasnidiha wato bibiyar zancen shi mai husuma da kuma an gije ta a gaba-gaba laƙar da kartumin kabulu na ambata tun ba yanzu ba annal muntasiba cewa shi dan tamuri da ani ya kira ni wa naqasha ni ala muhadarati yayi mun munaqasha ya tattauna da ni kan muhabarar da nayi fi za ta freedom a gidan radio freedom wa ba da zalika bayan nan radda alayya fi fi madrasai sai imin raddi wanda ya kai madrasi guda biyu summa raddu alayhi ni ma sai na masa raddi bi arba'ina mas'ala wannan raddi ne mas'aloli guda arba'in falamma a'adalahu jawi idali ya wahal shi an ce mudal abu ne ya sha'ani kenan to khalladaha sai cudanya ta wa ajaba an ba'dha sai ba da amsa kan wasu fi salasati majalisa a cikin majalisai guda uku sun ba da zalika sannan bayan nan da ya rubu alayya fi ayi majalisin min majalisi sannan sai zama a kowane majalisi ya zauna sai ya yi raddi kan wannan tattaunawa da aka yi to shi ne aka ce wa man arada lukufa ala satul mardud alayhi wanda yake so dan anan zamu kawo mazantukan abubuwan da ya fada to ba in mun samu dama za a tuttu za a sa wasu muryoyin nasa in ko ba samu dama ba kawai shikenan wanda yake da bukata to sai je nemi a kasassunansa irin wato wato rikodin ɗan hukumin lahi da kuma auliya illahi akwai tattaunawa da muka yi wannan gajeriya a wadda dama tana nan ma an sata cikin gurub da yawa ko sannan kuma akwai wani kasar da suka kira shi da suna laisa lana yin fada da kowa na ɗaya da na biyu sannan akwai wani wanda suka kira shi mai rabon shan duka shi ma na ɗaya da na biyu wai da wannan najin ko dan mutum ya tsawata ya bari ne ko ba gani ba na uku kuma akwai wani lancin ya yi daɗi to shine wannan na ɗaya da na biyu da na uku to duk wannan in mutum ya san wa'annan lafuzan da aka faɗa wato yana neman su to zai neme su a wajen su masu yawasar kodin zai sami wa'annan wato abubuwa a ciki zai ji wa'annan al'amura to wa ilaika ma bada bihi to ga abin da ya fara da shi lamma balagahu zalika al-arba'in yayin da wa'annan mas'aloli arba'in suka je masa وأنا على يقين إن تبص أنه لم على أنه لم يهدأ له النوم في تلك الليلة بتشي بما دادي واو من درن بما يبتن بابا domin babu shakka lokacin da ya kira yake cewa ya jijji abin da aka faɗa ya yi kaza ya yi kaza wannan yana cewa bai bacci ba a daren yayin da ya ji wannan abu kuma idan ba ku manta ba a nan muka karatu ko kuma da yaransa a gurin kuma su suka kai masa a cikin daren yawwa to bada bi sabbi wa shatmi ya fara da zagi da cin mutunci kama hiya adatu kamar da dama al'ada take nan war rasul sallallahu alaihi wasallam ya kulu shi kuma Allah sasun yana cewa innal mu'mina bil an wala ta'an wala fahisha wala bazi annabi sallallahu alaihi cewa shi mu'mini ba ne yawan la'anta bane wala ta'an ba ne yawan suka bane ka sokiwa ne ka sokiwa ne wala fahisha ba ne alfasha bane ba wala bazi ba kuma mara kunya bane wannan hadisi Ahmad ya rawaito da Tirmidhi da Bukhari a cikin Adab al-Mufrad a wato wannan hadisin su wani ma ya qulu wa bada ya qulu sai fara cewa innani ujibirtu ai wato sani akai ne ne masa wannan matsaloli guda 40 nan yana taba magana kai masa kai fa kai magana akai maka rabi kuma kace wai ta sa mutum akai wa uguritu ala ilqai tilka muhadara wai sa na aka yi naje na sa naje ne wannan muhabara din a cikin Idat Freedom a cikin wannan radio na Freedom dama ko da muka haɗu su san sani ni ban nemi na haɗu da su ba su suka ga haske na suka zo min har su iyayen gidan nasu suka sa shi abin to sai dai abin da nake musu albashir shi musamman kwamishina hakika ni na bashi wannan shawara kuma ya burge ni da ya daɗa zaɓowa sai dai wannan ɗin ma da ya zaɓo yau za mu haɗe shi kuma ne ban taba ganin ma lusari sha-sha-sha dabba a cikin su irin wannan ba.
Wallazi garani ala zalika wai wanda ya yau dalilin hannabi ne yi huwa Sheikh Ibrahim bin Sheikh Usman al-Qalansawi al-ma'ruf bi Sheikh Wai shine babban malamin nan Sheikh Sheikh wato Sheikh Ibrahim dan Sheikh Usman alƙalar sauki shehi shehi mai hura kenan wanda malamai suna faɗa shehu ibrahim shi ya sa masa wannan suna kuma sunansa ne sannan kuma har ila yau abin da ake dai neman albarkar rayuwa an same shi domin yanzu ka gan shi a cikin birni in ka ji shi dan tabo ya ce ne bula da stati to da shi yake to duk a- wace magana ce sabuwa wadda babu ita cikin mukaddima kaga duk ya karanta abin da yake sabo dai wannan cinikin da yan bula da sitati suka kira shi suna ga zai iya eh wannan shi bari kuma su gani to wannan kenan
to ko ba wani abu bane ba kawai irin yadda ake ganin sa ne duk birnin takka da wani shigar ka haka zaka gan shi ka kyale amma kuma sai ka dauka birnin ne kawai ba haka bane sai ka je ran Lahadi ana karanta muktasar Khalil zaka ji bai kallon littafi yana zuba karatu kamar mai karanta magana jari zaka ji idan ana karanta uqudul juman wanda uqudul juman ina gaya mana lokacin da yake zuwa zan mala amin san da Allah ya masa rahama wallahi ba mu muke yin sa ba manyan malamai ne suke yin sa amma haka zaka ji shi- wato shai mai hula ya shi- wato shai shi yana zuba uqudul juman a wannan karatun nasa wannan ke nuna mana girman wato su wayannan ayan shehunan da kuma irin tarbiyyar da su suka samu ina fatan gani domin dama duk da ai abin da ake bukata ya gaji mahaifinsa ba ya zo ya kore abin da mahaifinsa yake yi ba an gane ko abin da ake so ya gaji mahaifinsa kalban wa kaliban ya zamanto yana wato eh, yadda mahaifin yake da ilimi yake fitar da wasu al'amura na ilimi a dinga ganin sa a jikin da ba wai a zama an akasa haka ba har ma a zo da aƙida da ta canja da- da canja da mahaifin har ma a ɗauki aƙida wanda yake irin abin da mahaifinsa yake yi ce wannan mutumin ya zama kafiri ko ya zama mushriki ko ya zama wani abu dai makamancin haka to Allah kai mana magani Allah ka kiyaye mu wa za min takhminati wannan yana da cikin zarge-zargensa wa zununihi al-kadhiba da da wato zan zatsatsansa wanda suke na ƙarya allati ya tasattaru biha wannan da yake suturtuwa da ita hususan idara annad da'irata takunu alayhi musamman in ya ga wato yaƙi ma ya ci matan libda da ya ga irin wannan shi kenan kawai sai ga ya ce ai wannan ne sa wannan ne sa an fahimta ko abin mamaki yau kai da kake da awar ka karanta ilimin da kwamfuta ba ta da shi ka karanta littafan da aka buga a darin bairun gaba daya kai ba ka san banda mahaukaci to duk ka karanta wannan littafan ina ruwanka da an- an zuga wani ko ai kowaye ya zo da magana ya zo sai ka bashi amsa kai wata magana sun bayyana ni sannan in insha cewa ni insha Allah atatabba'u asarul huffaz da yake wannan an shigo fage na ilimin hadisi ana jigo zan bibiyi wato guraben da hafizai suke magana wa aka kuwa hudawu a sannan wa aka kuwa hudawu zan bibiyi wato tafarkin su yadda suka yaga zan bi fi dirayat asani a cikin wato kulawa da isnadan hadisai me yasa la'annani lam abu lam abuluka abun fi hada ilmi sharif dan ban kai matsayin su ba a cikin wannan ilimi mai madaukaki bal bar dai a rufe kulle kaulin ilayhi duk zan cika zan mai da shi zuwa gare su li kaunihim al ummat domin su ne ababan jingina fi hadha al fanni a cikin wannan fanni kama qala sayyid al muhammad al rida al sinani al qadri kamar da wannan malami ya faɗa fi kitabi al tafsir mai suna ash-shazrat wal tiqat al fawaid wa gurar al awaid shafi na 160 yana cewa wa alam kai sani annal ahadisa cewa su hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tamma amruha lamarin ta lamarin sa ya riga ya cika wa tamayyaza lin nuqad sahiha wa sahiha wa saqimuha sahihin hadisi da rauran hadisi ya farga ya bayyana ga naqidai masu intiqadi an gane ko wato naqidai wanda sun san ilimin hadisin sani na hakika falam yabqa ba abin da ya rage illa ruju ila kalam ibn qadi sai dawowa zuwa bancan naqidai allazina humul jibal wal autad wanda su wayannan naqidan sune duwar watsu sune kuma wato tira tiraku taqalidan lahum idan ma ana koyi su ana taqalidi wayannan malamai sai ce misal al-hafiz ibn hajar wal imam az-zahabi misalin ibn hajar al-asqalani da kuma imam az-zahabi wal hafiz as-sakhawi da babban malamin nan hafiz as-sakhawi wa adrabahum da kuma wa adrabihim da kuma waɗanda suke a a a tsarikun su mimman jama'a bainal adalati was sina'a an gane ko na daga wanda ya hada tsakanin adalci da kuma harkar hadisi ba wai ilimin hadisin shine kawai ba an gane ko a sai kana da adalci zaka bayar yadda ka karba ko ko a zaka yi karin gishiri zaka warware ka kara wani ka ka tsakko nan kamar da zamu ji a nan wajen tafka da warware wannan bawan Allah da kareren da ya dinga yi wa al'umma wallahi sun yawa a wannan matsalar zamu samu masailu sama da guda 200 wannan 50 da aka ce ana ana jigo a cikin wannan sabo kalimatul hasan din a kowace za mu ga tana da rassa akwai mai rassa goma wata rassa biyar wata haka ba mu ta gani so daga matsalolin ciki sun kai guda ɗari biyu banda ƙarerayen da ya dinga yawa al'umma wane ya ce kaza eh ya je a duba littafi kaza kuma ka wani lokacin ma a kirkirar littafin da ba shi nan ma ku dai shi da ni ko haka ba kashkul na suleiman al-baghdadi har yau babu shi na fatan gani yawwa sannan maganar da ya faɗa wanda ba mu kata na cewa ibn abdurrabbi ya kawo shi a cikin littafin sa al-iqdil farid nace ƙarya ne ba wannan magana a ciki tun nan zamu kawo ta a nan wajen filla filla an gane ko saboda wannan harka ta ilimi ba ya mata ƙarya kai dai kai adalci kawai ka faɗi duk abin da yake na gaskiya ko abin mamaki yau ko kai ƙaryar komai adadin shekarun da aka yi sai an zo an samu masu ƙaryata ka yanzu nake wato ba ma irin su ibn taymiya irin su canfi yau ga su shekaru wajen 700 da rasuwarsu amma yau ana fito da wasu al'amura nasu guri kaza an ce kaza guri kaza an ce kaza ba kuma haka bane na fatan gani to bare kuma wanda zaka zo ka fito da shi a irin wannan zamanin kana ta fito da kanka cewa kai ne kaza Allah ka wani magani to wa diraya da kuma diraya ma'ana abu ilimin hadisi dirayatan ba riwayatan ba hatta saru har sai da wayannan malamai da aka faɗa suka zamanto ka annahumul ma'aniyuna bi qawlil qa'il kamar su ake nufi da fadan mai fada da yace idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami in hazamu sai magana to a yaddar abin ta fada domin zance zancen ta ne wa kaifa yurja'u ila riwayati ahadin fi hadha zaman wannan malami alqadiri as-sufi an gane ko yace ya za a dawo zuwa ruwayar wani a wannan zamanin allazi matat fihi al-adala wa dufinat wanda adalci ya mutu kuma an binne shi ma sadaka wala ba ce masa ya inganta kan mu manta nan muke kama albani ya ce kaza ya ce kaza ina fatan gani kuma ba haka bane kuskure ne ba daidai bane wani abun ya zama to kuskure ne tunda kaga da dama shi ba asalin dan bangaren bane shiga iri daga baya ina fatan gani wani abun kuma a samdan da gangan aka kirkiri wannan abun saboda wata aqida da ake so a tabbatar da ita walaysa al-khabru kal qiyam labari bai zaman to kamar a gani da ida ba saboda ka fastufi da min haba sai ka fahimta daga wannan annar ruwaya fi zamanin na haba cewa ruwaya a wannan zamanin namu la yustanadu ilaiha fi subut al-marwi ba ba a dingina zuwa gare ta a cikin tabbatar da abin da aka rawaito saboda ka faltasrif ayyuha samiu ina ya tuka kamai da kai mai ji kamai da ina ya tuka kulawarka wa ananaka da ragamarka ila babu diraya zuwa babin nan na diraya wallahu subhanahu wa muwaffaq wanda yake wato ubangiji shine mai gamdakatar Allah ya mana to wannan bayanin wancan malami kenan wa wannan bihul qari'a ina ina fadakar da mai karatu anna hadhal kitaba cewa shi wannan littafi mawdu'un lid-difa'i an sahabati jami'an wato rakul aswabi a a an yi ajiye shi ne mawdu'in sa gaba daya shine difa'i kan sahabban manzon Allah baki daya walakin al-mardud alai sai dai shi wanda ake wa raddi tarahu zaka ganshi ya tasallalu ila al-masail ash-shakhsiyya wa ghayriha wallan ku sai ga ya bar wannan fagen da ake magana an gane ko na magana kan sahabbai sai ya bar wannan fagen sai ya dawo kuma mas'alolin shakhsiyya eh ai kai ai baban ka ba malami bane ai kai ba dan malami bane ai kai ba kaza bane ai wannan masail shakhsiyya ce ko ko a ai a gidan kuma an yi ka ba ina fatan gani ma'ana ka shagalci da bashi amsa kan wannan wancan bangaren kuma a bashi ai an gane ko to wannan dama daga cikin hanyar an ce wani dan wani wani mai koyawa dansa dambe an gane yana koyawa dansa dambe yana koya masa yana koya masa yana ta musu wai kai idan ka wannan damban da kake koya dan karan da kuma dan ya samu an zo a wajen yaki ya da wanda ya fi shi karfi to baka koya masa wata dabara ba sai ta ina ware wani lokaci sai koya masa yadda ake guduwa ko ba gane ba saboda haka irin wannan ne sai a gudu daga mawdu'i sai a koma wani abin daban wanda zai taɓa mutuncin mutum ko ba gane ba kuma wannan abin shi ne abin da ya hana malamai da yawa su ki tanka wa ɗan tamori a Kano kuma wallahi ba uzuri bane ba ina gaya musu a cikin girmamawa ba malamin da zai ji ga Allah a wannan lokacin yana jin ana zagin sahabban manzon Allah ya zama ya tsira gurin Allah yawwa sahabban nan ba fa maganan ma wai mutuncin mu ko a rayukan suka dinga bayarwa akan mutunci ya tabbata a kuma kawai shi yanzu Allah sai a ai sai a kyale shi saboda kana saba shi yanzu nan zai zagi babanka yanzu nan zai zako iyayenka ko suwa zai dauko ya dauko ya zaga mana kai dai ba ka cika abinda Allah ya maka umarni ba ana mu karanta hadisi wanda duk yaji an zagi sabon manzon Allah ya yi shuruto la'ana Allah ta tabbata gare shi da shi ai mu karanta wa ya mako za mu sai karanta ma nan gaba sadaka Allah kai mana magani Allah ya kawo mana mafita to wa yatruku al-mawdu sai ga ya fita ya kuma misali shakhsiya ya bar mawdu'in nan na maganar sahabbai to amma yadda za mu yi masa ana ji ko in Allah ya tsaya da saboda ai akwai hadisin ruwaya da muka karanta in ba a manta ba cewa lokacin da su Abu Jahil suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaje wato Isra'i eh kaje Isra'i suke tutuma manzon Allah annabi ringa ba su amsa ai ga yadda aka ga yadda aka karshe me ya faru sai suka ce to shikenan yaushe mutanen mu za su dawo annabi ce sai za su daren laraba to Allah makalli zancan shin yayi mutabaka da karatun baya kuna tambaya ka daje Isra'i ya naje naje baitul maqdis naje ya baitul maqdis yake annabi Allah ya kawo masa baitul maqdis yana kusa da shi aka din annabi dinga bayani yana da kofa kaza da taga kaza da yadda ake kaza da yadda ake kaza suka tabbatar da cewa eh haka ne da aka tabbatar an kore su sai su kuma yaushe mutanen mu za su dawo ayan gane ko to annabi sai bai ce musu a'a ai ba annabi ne mawdu'in ba an gane magana ta bai ce ai ba nan ne mawdu'in mu ba sai ce za su daren laraba an gane ko kaga sai mu koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe idan ka ga mutum ya gudu daga mawdu'i ya shiga wani to bi shi wannan ina fatan gane to raka wa insha Allah sawfa atatabba'uhu fi kulli ma'azaqin dakhala insha Allah za mu bi shi duk lokacin da ya shiga huwa shi wa man labada awatuhu da wanda ya amsa kiransa fi sabbi sahaba a cikin zagin sahabban manzon Allah wa sana'atihim bi junudin min ad-dala'il allati la qibala lakum biha kuma da izinin Allah zamu zo musu da rundunar da ba yacce za su yi ita da izinin Allah wala nubkhiranna zalika al-kahf allazi yatabajjahuna bihi sannan zamu sa hayaki a cikin wannan kogon da suke takama da shi hatta yakhruju minhu azillatan har sai sun fito daga cikin wannan kogo suna kaskantattu wa hum sajiruna bi iznillahi wa bihi nasta'in to zamu shiga matsala ta farko a cikin matsaloli guda 50 na wannan littafi wanda shi kansa a wannan matsala ta farko ta tattaro matsaloli akalla guda hudu zuwa zuwa wato uku zuwa hudu to ita anni madahtu nafsi fi kitabi a wasu ummatul muhammadiyya abin da ya fara budewa da shi a wannan kasar din idan ka bude abin da za a fara shi kenan na na wato lancin yayi dadi cewar wai na yabi kaina a littafin a wasu ummatul muhammadiyya da mene yabi kan nawa bi alqabin da wasu laquba su ne a sheikh alfadili alfaƙihi al'adib al'alif guda nawa kenan guda biyar kenan ko a sheikh alfadil alfaƙihi al'adib al'alif
kana magana kana da tawalu Allah ya yi a shaihu alfadilu alfaƙihu al'adibu al'alimu duk kai kadai abubakar a shafin farko magana farko da ya fara da wannan ya buɗe ya tara duniya ta siya ta je ta karanta shine shaihi shine mafifici shine mallamin fiqh shine mallamin adab shine masani abubakar to ɗaya kenan sun makala sannan sun sake cewa innal ulama ai malamai ma na qamu alabun abi zaid al-qirawani sai da suka yiwa wato ibn abi zaid al-qirawani suka mata intiqami saboda me fi qauli a fadansa da ya awwal risala qala abu muhammad yace ai sai da mai risala yace kala Abu Muhammad sai aka to ai sai aka aka masa nakabi cewa nan ya girma kansa dan ne yace kala Abu Muhammad kawai sai kala Abdullahi sai yace li anna hadhihi takniya domin ita wannan a ce Abu Muhammad din nan mushiratun bit taskiya ai tana nuna cewa akwai tsarki ga wanda yake yake magana ai take faɗa ba ƙarya ce ba za ku ji wallahi
Abu Muhammad Abdullahi bin Abi Zaid kala Abu Muhammad din kawai da ya rubuta aka yi ta challenging me yasa bai ce kala abdullahi bin abi zaidin bai ce abu muhammad ka duba shuruhu na risala talentin da ya sha akan kala abu muhammad din abu muhammad me yasa yake jin nauyin kama gayan sunansa
sun maska marra sai ya haɗu kuma yan taqidu kitabi al-awasif sai ya shiga yana naqadin littafin awasif hatta kala har sai da ce innani sawwattu ma yarbu ala mi'atin wa sab'ina safa wai na rubuta fiye da shafi ɗari da saba'in a cikin kawai maraji'u da kuma firisa wai shafi ɗari da saba'in kawai iya murajin da fiye sa kaga sai misali idan an ce littafin ya kai shafi ɗari biyar misali ana ji ko an sai ka kwashe ɗari da saba'in kenan a ciki ko ba gane ba wani kiran kasuwa ne to za ka kallo yadda ake yi da san yadda ake al'amuran ba
na kore ka da littafin na ce ka mayar mai da abinsa tun ba a yi wannan abin ba saboda ni tun radda ya zo ya buɗe firisan littafin nan na ga yadda wato da da sabti da firisa shafi ɗari da saba'in kuma yau da mawdu'an ne suka buƙaci a yi musu wannan kambamawar to sai zama bukata ce a'a ni a matsayina na marubuci tun ba shi da wayo
to a aljawab amsa fi qawli hadha ma'khuz a cikin wannan zancen nasa akwai marmarka da yawa min ha daga cikin ta abu na farko alifun inna hadhihi muqaddima ita wannan muqaddima allati fi awasil ummat muhammadiyya wata cikin awasil katabaha akhi malam salisu dan uwana ne man salisu ya rubuta ta allazi kana muqiman fina haliyya wanda muke tare da shi a yanzu haka muna tare da shi ba da an naƙashe ni bayan ya tattauna da ni wa naƙashe al-abawaini ya kuma tattauna da mahaifinmu da mahai wato mahaifiyata an gane wa ana ahmadullah ala zalika ina wa Allah godiya kan haka me yasa li anna sahibal baiti adra bi mabihi a wanda ke cikin gida shi san me ya cikin gida an gane ko wa kullu man am'ala nazar ila ma katabahu akhi wanda zai duba sosai abinda dan wannan ya rubuta a cikin muqaddima yara zai ga annal khadda yukhalifu khadda alkitabi kulli za rubutun da shi dan wannan a cikin littafin hawasin ya rubuta muqaddiman nan za ga ta saba da sauran rubutun da ke cikin littafin sun maka taba sai nan ya rubuta akhir muqaddimati karshen wannan abin da ya rubuta sai katabahu Muhammad Salis bin Muhammad Sani bin Ahmad mai ashafa akhul muallif akhul muallif kaga ya faɗi cewa ga wanda ya rubuta har ya faɗi sunansa da komai a 24 ga watan ɗaya shekara ta 1425 yau shekara biyar kenan ko to ko shekara shida kenan ko wa amma al muntasibu ta ma shi dan tamori tunda yazo la yi muqabala ayin wazana ko ba haka ba fallazi kataba muqaddamat muqaddimat kitabi shi wanda ya rubuta masa muqaddima a littafin sa wannan muqaddimatul azifa da wa zakara siratahu ya ambaci tarihinsa ana ji huwa rajulun ajnabiyyun wani mutum ne ajnabi wanda bai da alaka da shi ba ta uwa ba ta uwa wannan kafabi zalika arab an gane ko laysa lahu alaqatun bi abwayhi bai da alaka da babansa da babansa wala bi ashirati ko da rinsa bal aksar ma katabahu al-ajnabi ai mafi yawan abin da shi wannan wato ajnabin ya rubuta an gane ko wanda ya haye shi ya masa wannan aikin mafi yawan abin da ya rubuta huwa min imla'atil muntasibi dan tamoran ne yake ga mar rubuta kaza rubuta kaza rubuta kaza sai amma gano haka wa shahid fi zalika qawluhu fi muqaddimat al-azfa fadan sa muqaddiman nan a shafi juz'in farko shafi 17 sai ce wa min shayyiqi ma akhbarani bihi al-mu'allif fi hadith al-alimi yana daga cikin abinda shi mai littafin ya gaya min a cikin rayuwar neman ilimin sa ko gani ba jama'a wanne daban ba cikin gidan ku bai san yadda aka yi ba sai kake gaya masa duk karfi dan uwa cikin gidanku da zai maka rubutun an gane ko sai ka nemo wani mutum a waje sai yake rubuta maka kuma kake gaya masa eh rubuta ai lokacin da zai neman ilimi a guri kaza nayi kaza rubuta a cikin shafi na 26 a wannan littafi dai sai ka cewa qala lil muallif a shafin 31 sai ce summa samara lil muallif hakiyal bi ina min hikaya wa min amsar zalika ma akhbarani lil muallif yana da cikin wannan irin abin da mai littafin ya ban labari in ji shi wannan ajanabin yana cewa annahu kanu ba ta yawmin inda walidi wata rana suna zaune a gurin babansu ma Nasir Kabara haka wato sai abin da ya gaya masa ya ne a hannunsa yi kaza yi kaza yi kaza da sauransu to wannan kenan to wai za kana amur kazalika idan lamarin ya zama haka famal mani'u min an yaktuba siratahu ahadu min ihwani me yana samu wani ɗaya daga cikin yan uwansa ya rubuta mata tarihinsa ne ma a kasaratin tare da suna da yawa inna ma yarji zalika ila su'i halatihi wa dawiyatihi tijaha ikhwani wannan ba wani abu bane yanzu haka saboda mummunan halin sa a wajen yan wannan sa la'annahu ya'lamu yaqinan domin shi kansa ya sani an laysa lahu akhun yaktubu fi alkhair ya san bai da dan uwan da zai rubuta masa alkhairi bashi da shi za mu karanta ai mun dan ba da misali ma can baya ko da muna muna muna muna jawabin dan tamore musulmi ne ko zindigi an gane ko to za mu za mu zo mu karanta abin filla filla da lafazin kowa irin yadda ya gaya masa wa huwa rajulun shi wannan fadan tamore wani mutum ne law dakhala baita abihi da zai shiga gidan babansa la yakhba'u lahu akhun ba wani dan uwa nasa komai kankanta sa da zai durkusa masa littayi dan ya gaishe shi wala gaida ko wani ta me yasa lisu'i halati saboda mummunan halinsa nas'alullah an yahdiyahu muna roƙon Allah ya shirye shi qabla ikhtiramil maniyya tun gabanin mutuwa ta zo ta ka masa ta zo yanke shi to fa in kira idan an ce fa halaka salafun an gane to kai yanzu da ka zo aka rubuta maka wannan ashewa alfadul kana da wani salafi ne fi ma kutiba laka a cikin abin da aka rubuta maka min tilkum alqab na daga wayannan laquba da aka rubuta maka qultu sai ce na'am ina da shi kun san shi wannan kamar da muka faɗa cewar ita raqaul asfi raqaul aswab ba bible da ba za mu zama nasar kabar a ciki ba an fahimta yawwa dan kada wasu su yi mana wani mummuna fahimta amma nasar kabara Allah ya sani irin girin mashi da muka yi musamman a wannan littafin dan a wannan zamanin ba na tabbatar da cewa wato ba wani littafi da aka yi na war wato na difa'i ga shi kansa ma nasar kamar irin rakawal aswab mun je wani wa'azi ana ji ko to sai zama a wa'azin akwai yan izala tare da mu baki daya to sai wani bawan Allah a ciki professor ne sai ke magana yake cewa ai wannan aqidar da shi dan tamuri yake dama fa ga da'i a gurin baban sa sai a kalla nace ba haka bane ba nace ku karar ma na saka bai da wannan alaka sai ce nun ina dalilin sa ga dalilin ba za su yi ba na ce shi duk mutum ana auna littattafan sa bai ice a ciki na ɗaya ba na karanto masa wasu abubuwa sai ce wallahi bai taɓa jin wannan abin ba professor ne kuma kamar haka zargin da suke yi masa saboda wannan tafin alhamdulillah mani wa Allah godiya ya wanke ma nasar kabara wanki sosai saboda wannan kaɗan daga cikin irin abubuwan da za a ji kada mutum ya wani mummunan fahimta ba shi da alaka da wannan to idan mun an ce wannan zan lakabin da aka faɗa maka akwai wanda ya riga ka qultu san ce na'am faqad sabaqani ila zalika amirul jaysh muhammad nasir kamar shi wanda nasir kamar ya riga ni ai masa a faɗa masa laqabba an gane ko fi kitabi a littafin sa mai suna qamul fasadi fi tafdil sadl al qabd fi yadi biladi fa innahu domin wannan littafi kutiba ala gilafihi alqabun kasira an rubuta wasu laquba masu yawa a a wannan a bangon littafin min ha ga abin da gaski can can na guda ne guda biyar to za ku irga mun wannan al-allamatu al-muhaqqiqu al-mudaqqiqu az-zahid al-alim al-amil al-ustaz al-muhaddis al-mufassir al-mutaqin al-kamil murabbil muridina hamilu liwa'il qadiriyyati fi zamanihi sahibu tasani fil adidati al-mubaraka barakatul muslimina wa kahful islam wal muslimina fazi 16 laqab laqabi 16 fa aqulu laka huna to anan sai in fada ina mai imtisali nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu misla ma fa'alu muna gini ne irin yadda magabatan mu suka gini muna aiwatar da irin yadda magabatan mu suka aiwatar ina fatan gane fa in kulta in ka ce kayan min al-mumkin an yakuna kitabu dubi a bayan wafatin Shehu Muhammad Nasir Kabara tayyul littafin an buga shi bayan Shehu Muhammad Nasir Kabara ya rasu qultu sai ce bal dubi a wa huwa hayyun bari an buga littafin nan ma Nasir Kabara na da ransa fa innahu dubi domin littafin an buga shi sanata alfin wa salasumiyatin wa sittin wa sab'ina an gane ko shekara ta dubu da ɗari uku da saba'in da shida wacce ta daidai da dubu da ɗari tara da hamsin da shida an gane aiko eh lokacin ma ni ba haife ni ba wa tufi shi wa tufi amirul jaishi eh to shi kuma shi amirul jaishi ya rasu yaushe sanata alfin wa arwa miyatin wa sab'a wa sab'ata ashar shekara ta dubu da ayu da goma sha bakwai wa da dubu da ɗari tara da casa'in da shida fasabata bi haza sai ya tabbata da wannan bibiya anna bayna dabil kitabi tsakanin buga wannan littafi na wannan sarka bara wa wafati shayi da rasuwarsa arba'i na sanatan shekara arba'in kaga yana nan kenan da ransa ko to sun ba inna umar shayi mamudu na sarka bara sanan shi shekaran dan wani zai to ai kai kaza kaza an fahimta ko to sun ba inna umar shayi muhammad nasar kabara shekarar shi muhammad nasar kabara a wannan lokacin hira ulumul kitab ya sana sanar arba'una sanatan shekara arba'in da biyu ne an gane ko saboda haka wal yuqas ma lam yuqal shikenan sai ya san abin da ba faɗa ba to abu na biyu ba'un kenan wa amma qauluhu amma fadin sa da yayi cewa innal ulama cewa malamai shannau sun munar magana a labin abi zaidin absa abi ibn abi zaidin mai risala a min qaulihi qala abu muhammad saboda ya ce qala abu muhammad ana ji ko to wannan fali alam anna hadha laysa min qaulihi isan cewa wannan fa samsam ba magana abu muhammad mai risala bace ba lima huwa ma'rufun na abin da yake sananne annan nusaha cewa masu rubuta littafi wa talamiz da ɗaliban malami هم الذين يكتبون في الكتب قال فلان سوسكي ربطا أسكلا قال فلان وانظر على سبيل المثال كي كدوبا أمسا مثالي أنا جيكو ما كيلة في الإمام عبد الباري الإشماوي أبنى أقول كان الإمام عبد الباري الإشماوي من أول كتابه دقى فرق قلتها مثلا إشماوي أكتي قال الشيخ الإمام العالم العلامة عبد الباري الأشماوي الرفائي رحمه الله فهذا wannan wa misluhu da misalin irin wannan mashhurun abu ne wanda yake shahararre inda man ya tatabbu kutubal a'imma ga wajen wanda yake bibiyar littafin malamai an gane ko yawa wa misalin akhara wani misalin da man fi kitabun shifa a cikin kitabun ashfa da alqaliyar zamu ga a shafin farko ba'da al-basmala wa salsala bayan bismillah da salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال تأتي قال الفقيه القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل إياب بن موسى بن إياب الياسبي رحمة الله عليه فهل فهل تقول في هذا أنه كتب ذلك بنفسه أنا ما ذاك يسوى وأن مشير متعلق كنسا شيء الآلية وهكذا تدري مثل هذا في أثناء كتابه هكذا ذاك سمع أكيد لتام مشفى سيرتك قال القاضي أو الفضل wa haka za kitabul muwadda haka nan musamman littafin muwadda ruwayat yahya al-laysi na samau fiya kafiran da yawa muna jira su qala yahya qala maliku fasa wata anna ubaydillah ibn yahya huwa nasikhuha shi ya rubuta ta wa rawiha shi ya rawaito ta min abi daga babansa yahya fa huwa al-qailu qala yahya qala maliku an gane ko wata kida da yin wannan bai san so ba kuna mamaki ba wallahi ai duk mutumin da ya kalli irin yadda yake bada amsa a harkar tsarki da irin yadda in ka kalli ya yi karanta ya fara ba ya fara karatun risala ba aka daina a ba iya ba an kun lura komai masa an daina an bashi a koma dai wannan cin mutuncin da zage zage tun bayyanar raqaul aswab muna ma daga abin da zamu gode wa Allah kenan raqaul aswab na fitowa aka aje muqaddimatul azifa ku auna da kyau an aje ta gaba daya an daina amma ce za a akwai kusakurai a ciki sai an sake buguta sai an sake mata gyara saboda me saboda raqau ya fito wai kuwa eh wa amma bin abi zaid amma shi bin abi zaid fa hadhihi lafza wannan lafazi na cewa qala abu muhammad yazharu badihiyan annaha laysa min kalami abu da yake fitowa a fili wannan ba littafin sa bane ba bayanin sa bane an gane ko ba zancen ibn abi zaid bane ba me yasa lannahu la yuqallu rajulun fadilin ba zai yi ga mutum wanda yake madaukaki irinsa ya kulu bi nafsi radiyallahu anni yace Allah ya jada ni ba ko ba ka ba yawwa wasabitu bi risalatil ad yanzu ko a yanzu duk mai risala ya bude abinda zai gani a yanzu shine qala abu muhammad abdullah ibn abi zaid al-qirawani radiyallahu anhu wa ardahu ayan gane ko walam nasma bi wahid min ulama qala zalika bi nafsihi fi kitabi aw bi fihi ba mu taba jin wani malami ya faɗa haka da bakin sa ko ya rubuta alƙawarin sa to wala bihul muntasiba sanan ina faɗakar da shi dan tamori an yuraji a shuruhar risala ya koma ije ya binciki sharhohin risala dan ba za ka faɗi magana kawai ta haka su da sai an bincike ta ka bincika sharhohin risala fa sawfa yara zai ga anna qa'ila tilka lamba cewa bai faɗa wannan lafazi kala abu muhammad hum hum talamidu shaykh dalaban malami fa kalkala shehu ibn hanafiya al-abidin fil ujala fi sharhi risala ina jin wannan tafin bai taba ganin sa irin sa ba eh amma kuma ba zan ce a zo a karba ba yawwa dan wancan ma sai a ranar lahira zan karba
wannan littafin nasa wanda ya ce in tura aro mu ni na tafi da kaina na karɓo shi na ce ni ɗalibin ilimi ne ga na zo maka da kaina ba maganin aki ba ni da littabu salatul wutiri a littafai na duka ba shi a ramin mun yi ɗan ƙwarbai kan je karɓa sai da na karɓo amma da zai leye shi al'ujala fi shahir risala don ko ya biya duba kwamfuta ma zai gashi a juz'in farko shafi na hamsin da shida ya ce wa ruwayatu sahiha adam subutiha ruwaya ingantacciya ta risala ba wannan a ciki baki da ai anna min abali man nasakha risalata wannan aikin wanda yayi rubuta risala ne wa mimma yu'ayyidu hadha qawlu awwal sharihin laha farkon wanda iwa risala sharhi wa huwa al-qadi Abdul Wahhab al-Baghdadi shi ne al-qadi Abdul Wahhab al-Baghdadi an gane ko wanda ya rasu ɗari hudu da ashirin da biyu fi awwal sharhi a farko yau tsakanin mu da shi shekara maka kenan dubu da wajen dubu da wajen arba'in ma kenan ko eh dubu da wajen arba'in kenan to to yake cewa a cikin farkon sharhin sa yake cewa qala shaykhuna abu muhammad abdullahi bin abi bakr rahimahullah qala shaykhuna nan ma zai sai a shehu nan ma shi kara ta ina fatan gane to an duba littafin sa abin da za gani kenan wa za yukhalifu ma narahu al-yawm fi risalat al-madbu'a wannan ya saba abin da muke ganin sa a rusalolin hannunmu wa haka za ma fi nusat allati shara alaiha Usman al-Sheikh Usman bin Umar bin Saddaq alladhi samahu bi mu'in talamiz ala qira'at risala shafi ne hudu me yace sai ce kala shehu al-faqih Abu Muhammad Abdullahi ibn Abi Zaid al-Qirawani rahimahullahu ta'ala an gani haga shehu ga faqiwa ciki ya saba da waccan nusa ta farko da aka yi magana wa hadha allazi haqqaqnahu wannan abin da muka muka bibiye shi huwa ma zakaru jullu shirahi risala shine abin da mafi yawan wanda suka yi risala shi suka faɗa kamar wa kal imam tatai al-maliki kamar babban malamin nan imam tatai a cikin littafin sa suna tanwir al-maqala fi hal alfaz risala yawwa wannan farawi da kuma imam nafarawi a cikin alfawakiyar dawani da kuma al-imam zarruqul burnusi da kuma imam tanuhi a cikin sharhin su guda biyu da suka yi a cikin akar risala da kuma al-imam al-adawi a cikin kifayat dalibur rabbani da kuma al-imam abdul majid sharnubi a cikin taqribul ma'ani da kuma wato to to wannan kenan amma al-imam al-qalshani ana ji ko wata kila bai taɓa wannan abubuwan ba Allah wallahi ai kuna mamaki shi fa warke masa bari ga muku za mu karanta ainihin gaba za ku ji za mu karanta za ku ji shi in kaga inda ya gwanance to ya iya raddi ga izala ya iya nan cin mutunci na mutane inda ko dan magori bai kashi iya cin mutunci an bayyana ko shi sa wannan bangaren ne to babu shakka ya fi karfin kowa amma ai maganar ilimi a zibe an bayyana ko to sai a hankali shi sa kullum maganar da ke gaya masa in za mu tattauna da shi za mu zauna daga ni sai shi ba takarda ba littafi a haka za a yi kuma a gaban shugabanni kuma hukunci ya biyo bayan an gama dole sai an gida ina fatan gani Allah sa mu dace to shi Imam Al-Kalkani sam sam bai yi ta'arruzi ga komai ba bayan yayi sharhin bismillah sai kawai sai alhamdulillah sai ce ibnu shehu rahimahullahu bilhamdulillah sai ce ai malam ibnu abi zaid ya fara kallon littafin sa da alhamdulillah kaga magana kala Muhammad babu take ne wa ismu hada sharh tarir al-maqala fi sharh risala na shi karshen ɗin kenan wal imam tunisi imam tunisi a cikin sharhinsa mai suna an-nukat al-mufida fi sharhi al-khutbah wal aqida shafi na 43 lam yata'arrab laha samsam bai bujuro gare ta ba bal bada bi qawli ibtada ash-shaykh ala barakatillahi subhanahu qawluhu rahmatullahi fi awwal khutbah sai kawai shi kawai cewa alhamdulillah da sauransu amma sun san bai magana qala abu muhammad wa amma al-haddab al-maliki babban malamin nan haddab ana ji ko wannan shi wannan shirin nasa ma ba buga shi ba mahadu ne na hannun a cikin lauha ta biyar a cikin littafin nasa yake cewa qauluhu qala abu muhammad bin abi zaid abdullahi bin abi zaid sai ce qala shaykhu yusuf bin umar sai ce ashaykhu yusuf bin umar wato abu umar ibn abdul barri kenan yake cewa qila lam yasbut hadha fi riwaya wa huwa sahih yake san san wannan bai tabbata a cikin riwaya ba kala abu muhammad din nan bai tabbata cikin waya ba sai ce huwa sayyu shine zancen su inganci to idan muka duba zamu ga mun kawo sharhi na risala guda goma sha biyu an gane ko yau wasu da haka sai je ya duba su dan ya fa'idantu da cewa wannan lafazan da ya faɗa ba gaskiya bane fata mata biyadun nuqulat to ya tabbata wannan ciro wannan nakali da aka yi أن هذا القول ليس من قول ابن أبي ذر باير ده كن فرق ابن أبي ذر تو وهب أنه من قولي تو أنا من قاري مكان سما تو أما تسليمي جنبي أسا ما ناسا يجي يبنا أي فلا يضره ذلك ba abin da ya da ibn abi zaid me yasa litaba hurhi fil ulumi saboda wato kogi ne fashi a cikin ilimi hatta sun ne bi malik sagir har sai da aka mallaka bi da karamin malik wannan mutum ya duba littafin sa yanzu ka dauko annawadir wa ziyara juz'i 100 bugun malaman baya juz'i 100 ne ina da na taba gaya mana zuwa na aikin hajji farkon zuwa na makka na ga littafin an buga shi bugun daral garb an gane to a lokacin amma ba ba ɗarin bane ba dan yanzu ba bai kai ɗari ba amma yana nan manya manya za gan shi juz'ai ne da yawa amma bai kai juz'i ɗari ba ko ishirin bai kai ba an gane ko amma dai an an da manya manyan mujalladai kuma da ƙananan rubutu a cikinsa sunansa annawadir wa ziyadat za mu tafi a cikin ashfa alƙadi yana cewa wa fin nawadir wa fin nawadir da yawa daga cikin mutaqaddimina suna ciro maganganu daga cikin annawadir wa ziyadat na ibn abi zaid al-qirawani to saboda wannan littafi yana da abubuwa da yawa a ciki na sani ba kuma shi kadai ba yayi littafi na azabbu an maliki yana nan manya ne shi ma wajen juzu'i mai yawan gaske sannan kuma yana da littafin wato yayi tarhisin mudawwana mudawwana ya zo ya yi mata tarhisi ya takaice ta harshe kuma tarhisin nasa ya yi kyau sosai ina da tafai da yawan gaske ba gashi abun mamaki yau tsakanin mu da shi shekara wani gima gidan da ne eh shekara ko wajen dubu da ɗari ɗaya da wani abu ne ba tsakanin mu da shi ɗari uku da saba'in da shida rasu an gane ko to mu duba girman adadin lokacin an fahimta da kuma irin abubuwan da ya samu sa ɗaura dan ni bana jin wato daga cikin mutakaddimi kamar su ban ga mai littattafai mai yawa irin nasa ba zuwa yau in ka ce ibnu azbari yayi tafi yayi istiska bayan sa yazo da wajen shekara 100 inda 100 to za ga rasu kaga dan tsayi ne biyar ne shi shi ko dan karni na uku ne an gane ko yawa zuwa hudu to saboda wannan yana nuna mana girman irin wayannan manyan malamai yau gashi wani dan zamani da yake dan tamure shi yana yana so ya maka ƙarya wai malamai sun masa nagari wani malami ne wani nagari a zamanin ma wani malami ne ya isa yau ibra bin kira wani nagari ana maganar malam wata rana na taɓa gaya muku wata rana ka san shi ibn abi zaid ko da ibn abi zaid dole ya samu wannan daga wajen shi dan tamuri saboda wato shadidun ne ala rawatib kwarai ko yayi baki baki ga rafibawa shi sa ma rafibawan suka ringa neman su kashe shi kisa kisa na yankan wuka me ya faru a zamaninsa har sai da ya ɗauko me ya faru a fakurar sallah ba za su daina su daina faɗa ba cewa sahabban manzon Allah mafi su suka fi girma wajibi a kame baki ka aika ai su ke raddi yana cewa wa afdaluhum abubakar summa umar summa usman summa aliyu summa haka to ai da su yake ai an gane ko gaskiya ban sai mun ma na gano haka ai an bayanta to ibnu abi zaid al-qirwani yasa wata rana sai ya samu karnuka sai zo ya sa gidansa da yake babban gidan ne shi mai dukiya ne sai zo ya kewaye gidansa da karnuka sai ka ce ibrahim da ka manta da karatun da kai mana kace imam maliku ya ce kada mutum ya ajiye kare a gidansa kare uku ne yadda ya zo a cikin hadisi banda na gona banda na dabbobi kace wanda duk ya ajiye kare a gidansa kullum sai ya dauki sai ya dauki kaza ai kai kace haramun ne ibn tamiya ai wato wato wato imam maliku ya haramta kaza kaza sai ibrahim sai ya murmushi sai ce wato wato wato lillahi barru malikin an gane auka makalin sai ke cewa da a ce imam maliku na da rai a yanzu a irin wannan wannan situation din to latta khaza asadan bariyan ai da ba karnuka ma zai rika ba zaki zai samu isa a cikin gidansa saboda me saboda ai ga istiglalin da su yan shi'a rafida suke waya wa malamai irin su a wannan lokacin to ko ka wannan shine sadaka hatta su miya bi malik sagir wa ala haba fala yakun fi zalika ba'sun ai ba laifi akan wannan an gane ko summa ma za ya qul al muntasib sanan shi dan tamori ne zai fada in ya ce na tuhumar ibnu abi zain da cewa qala abu muhammad to me zai me zai me zai ce fi abiyati shaykh ma amir al jaysh a cikin wayannan baitoci na malam nasar kabar Allah ya marhama wa huwa yuqarrizu kitabahu bi nafsihi yana yi wa littafinsa ta ƙarizi da kansa littafin sunansa annaba hasan nasiriya ana jigo kama huwa mawjudun bi khaddi fi gilab alkitab kamar idan ka bude littafin a shafin farko bangon littafin daga baya za ga ma nasar kamar yayi rubuta wata waka ga abin da yake cewa yana cewa zaharat ruhu tuqa fi nafahatin nasiriya wa talala nuruha fi safahatil qadiriyya wa bada nuru sanaha fi nawahil alamiyya أسكرت كأس هواها صهرات البابلية وقد يذكر منها حاكم الإسكندرية ما بها قول ولكن كلمات حيوية فهي نور وهو نار تتلذى الهدية وهي في التحقيق روح آه، فيه لها الأقدسية لها فيه كهرباء جذبت روح البرية وهي نصرا كالعالي في الأراضي النيجيرية هكه ثم هكاه لك شيخ الألوية أغانيكو ما الله شاهد من قشنا دنجي هاي لتافن دينا يبن لتافن ناسا أنا تقول يتي ita shi wannan littafi jazabat ruhul bariya ta ja ruhin halittu baki daya sai ce wahaya nasarar rubutu ne na zubi kalla ali kai ka ce lulwanya ne fil arabin najeriya a cikin garuruwan najeriya haka hu sun mahakahu wanda ya saka wannan littafi sun mahakahu ya rawaito shi shine naka ya rawaito shi gare ka shaykhul alawiya shine shehin nan na alawiya wancan bakala abu muhammad yace nan kuma shaykhul alawiya sai ce nasiruddin abuha baban mai littafin baban littafin nan shine Nasir Jini an gane ko ma Nasir kabar kenan fi diyar kanawiya a cikin gidajen garin Kano an shada al-muqri tamman nafahatun nasriya to kaga a ce anan wajen idan ka tuhu ibn abi zaid da cewa qala abu muhammad to kuma nan ne ma qiluka kuna oh fa ma qiluka anan wajen ayyuha al-muntasibu da kai dan tamori idan shanna al-ulama wa al-ibn abi zaid maqulatuhu idan malamai sun yi munanta abin da dan ibn abi zalim ya fara kama za amsa kamar yadda kai riya ma annahu za'amun batilun wa makzubun tare da cewa wannan abin da ya fara ƙarya ne yanzu mun kare ta falaysa hunaka kitabun wahirin yadhkuru ma tad'i ba wani littafi ko daya da yake ambaton abin da kake yin da'awa fa ma za ya quluna li shaykh Muhammad Nasir Kabar anan me za su faɗa ga shaykh Nasir Kabar wa huwa yamdahu bi nafsihi kitabahu alladhi saddarahu bi baladi nan yana yaban da kansa yana yaban littafin da ya rubuta da hannunsa fatadabbar ka lura da wannan wa amma alqawl allazi yasumu annani qultu amma wancan zance na cewa ashehu alfazulu alkaza alkaza eh da yake cewa ni na faɗe shi idza alima annani lastu qailahu in ya san cewa ba ni na faɗa ba fa zakara annani qultu sai ce ai ni na faɗa to faqad kazaba yayi ƙarya wallahu subhanahu wata'ala ya qulu gashi ko Allah ya cewa utilal kharrasuna Allah ya tsine wa maƙaryata an gane ko wa amma in kana yazum amma in yana zakan annas sukuti amma kila fiya eh ai da aka faɗa da aka rubuta ban ce komai ba in wannan yake nufi huwa allazi ja'ala yaqulu ana qail shi yasa nake cewa ni na faɗa to fa bi zalika aqulu to anan sai mu ce kunna nasma'u miraran fi hafalatika wa nadawatika tamjidan wa ta'ziman laka min gilmanika da yawa a cikin karatukan ka ko a zaman ka a cikin wannan holewa da kake yi muna jin ana ta kamba maka ana ta ke ana ta faɗar wasu abubuwa gare ka khususan qaulihim musamman fadar da cewa laulaka la gulibna fil hayy ba dan da kai ba da tuni yaki ya ciwo kaji kai tuni yakin ya cinye su amma suna rigima ai yaki me kai Allah ka mana magani kuma wallahi gani ne ne tun farko da nan ga musu Allah ka tsame mahaifinka daga ciki an gane ka ce kawai ka fito kai daban kake ta shi kenan a sai ya dinga kokarin wasu ya kwakula komai sai hada da mai banza eh a sa mu kada saboda lalle mu shigar da wannan karatu ai saura ka dan mu mu abin nan amma dai a sa a kunna eh a kunna a cewa muna ji daga bakin su yaranka a sana cewa wato laulaka lagul bilatil harbi ko wa gairar zalika da wani wannan wa min ha qawluhum kowaye a cikin sa akwai hada kowaye din nan ko wa hadhihi kalma khadiyatun jidda wannan kalma tana da hatsari kwarai da gaske la'anna mutlaqa domin kalma ce wacce take mutlaqa gaba daya wa lam nasma taqayidan minka li ahadi ba mu ji kai taqayidi ga wani ba
ta taba isnadin duk salafiya sun haɗu kan wannan magana ta ki tabuwa ba za ta tabu ba balla babu ɗan macen da ya isa ya kara da ni kan wannan zan fata mata je eh wa karza ka sabila suka annaka idan kamta ala hadisin ka ba arkan cewa idan kai wa hadisi hukunci to fala yuzil man yanqud zalika fi najeriya kullaha a najeriya ba za a samu wanda zai maka nakadi ba eh ta ba manta yi wa dan najin a gani tunda nakadin aishi ake a cikin rakau an bayyanta wanda aka ce a dare ɗaya za a yi raddinsa sai gashi darare sun karu da yawa an bayyanta to mun dai bashi lokaci gashi nan zuwa ƙarshen rayuwarsa a ƙulu raka a ina gaya maka cewa ma haka za ya sadu turudul ibn eh ba haka ake yi ba eh laraba sun hawa su ce maka ai ba haka ake abuwa sai su ma haka ba ya wani turudul ibn sa'adun ana buga misali da shi qala ta'ala Allah yace ata'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun mawaki ce akan halqu nasa wa la tantahi matatan haqqil qauma ya lukau eh ka danga wato hana mutane amma kai baka hanuwa yaushe baka cikin mutane ya kai lukau wa akhiran da ƙarshe samina ka tatta'i li nafsika al-khilafata al-qadiriyya mun ji kana ma da awakai ne halifan qadiriyya baki daya wata zumu annaka lam tarra bi hukum abika kana riya cewa baka yadda da hukuncin da mahaifinka yayi ba au annaka sharakta shaykh qariballa fi khilafat al-qadiriyya ko ko a'a kai ma wato kai musharaka da halifan gaskiya shaykh qariballa fa alam annaka muta'assifan bi zalika to ka samu matsala a cikin wannan al'amari me yasa fa qadarawa muslimun fi sahihi dan gwara mutum ga masu tana hadisi ke magana da nasi to dan ka masa nasu shi muslim ya rawaito hadisi na 1853 an abi sa'id al-khudri qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi cewa idza buyi ali khalifataini in an yi mubaya ga halifa guda biyu fadatul akhir minhuma to ku yaki na karshe wanne ne na farko halifa hadisi ya kai nuna ba ruwan mu ba ruwan mu a ciki mu karanta ce kawai ayan gane ko fatatulul akhir minhuma to wane ne na farko din ittifaqi har shi kansa ya san na farko shine qariban Allah khalifa qariban Allah fa mata sirta khalifa dil qadiriyya yaushe kalma khalifa wa wannan ladhi tawwada kadhalika taj wa ya sa maka wannan kamban na halibanci wa amma shi qariban Allah amma shi qariban Allah kuwa fa huwa mutawwajun biha baina alafin minan nasi anta wahidun minhum an sa maka wannan kandi tsakanin dubban mutane kai ɗaya ne daga cikin su wa qad nashatta lahu hina izin bi qawlika gashi har kai masa waka a lokacin gashi abin da ka rubuta cikin muqaddima ta daya juz'i na farko shafi na 14 kace radina ma qabar rahmanu fina qaba'u kama qaba'u kama yasha inna radina fa inna mashi'ata ar-rahman sha'at litubrima hukma rabbil alamin kaga hakamar rajulu ala nafsihi ko ba haka bane ba yace mun yadda da abin da ar-rahmanu ya hukunta fina cikin mu me ya hukunta qabahu wato ya hukunta shi kama ya sha irin yadda yaso inna rabbina mun yi da hukuncin Allah cewa shekari balla shine haliba fa inna mashi'atar rahmani sha'at ai shekari balla ma in zama halifa to arrahmanu ne sha'a an gane ko Allah ne iso haka ta faru litubrima hukuma rabbil alamin dan ai wato mubrim wato shi kasan hukunci kala biyu ne ko akwai hukumi wato wato qadar akwai mubram akwai kuma wanda yake mu'allaq to wannan hukuncin mubrami ne na rabbul alamin to shikenan wasar ana ma araba hadha hukuma ba ba jima ba sai zo yi mu'arada da wannan hukuncin na Allah kaga da kansa ya faɗa hukuncin Allah ne ko wa huwa ya'lamu anna zalika min hukumillahi wa qudratihi wa iradatihi ya san cewa wannan daga hukuncin Allah ne kudrar Allah ce nufin Allah ne ma annahu la radda li qada'i Allah wa hukmihi kuma san ba yadda za a yi a mai da hukuncin Allah da kuma qada'in sa wa min shurutil imani al iman bil qadari khairihi wa sharrihi ya daga cikin sharadin imani wato ka yadda da kaddara ka yadda kai ba kai ne halifan qadiriyya ba shakari ballan halifan qadiriyya sai ka ki yadda walakin al muntasiba sai da shi dan tamore yuridu an yunazi Allah fiha yana so ya jayayya da Allah a cikin wannan fa ya khalawul qadira wa yusbitu fa ya khalawul khalifa wa yusbitu nafsuhu ya cire halifa kadi wallah ya kuma tabbatar da kansa in ka ce ta yadda wayannan yaran marasa mutunci yasa suke zagin dan uwansa zaka sha mamaki cin mutunci baki to Allah ka dawo musu da hankalin su cikin su wa qad wasu alna tijaka al'ana yanzu tambayar da zan yi maka a nan wajen man allazi albasaka libasal khilafar qadiriyya waye ya saba ta babun halifanci na kadiriya wa qad qulta bi nafsika bayan ka faɗa da kanka inna amiral jaysh muhammad nasir kabara da Allah kuma mutum da kyau jama'a ku gane wai wayannan mutanen suwa suke bi ne kai da kanka ce malam nasir kabara qala lakum ya ce da ku kullu man lam yattabi hadha qasira wanda duk bai wannan gajeren ba wa ashara ila shaykh qariballa shaykh malam nasar kamar ya nuni zuwa ga shaykh qariballa fala barakallahu fi Allah kar isa masa albarka da kansa ya ba wannan labarin eh dan ta bore da kansa ya bada yace sai fala Allah ba sai ma albarka ba anjima nasar kamar fala alhamdulillah ala zalika godiya Allah kan haka wa sara shaykh qariballa warisan li abihi amir al-jaysh hakikatan a shaykh qariballa ya zama to shine magajin babansa hakika faƙad kan masa hullahu shi'ar abihi hakika Allah ya sanya wa shekari balla tufafi irin na mahaifinsa min hilmihi na daga juriyarsa da hakuri wa ilmihi da ilminsa wa azkari da zikiransa wa fi hadha isharatu ila firasi shay ma mun nasir kabara a cikin wannan hadisi a cikin wannan abin da ya faru akwai firasa kaifin kwakwalwa da kaifin hange na nesa zuwa ga shehu Muhammad Nasir Kabara fi ikhtiyarihi da ya zabi shehu Kariballa khalifatan lahu shi da halifansa min dun sa'ir abna'ihi banda sauran yayansa war rasul sallallahu alaihi wasallam ya kulu gaji kuma Allah sun yana cewa ittaqu firasatal mu'mini ku guji ku ji tsoron firasa ta mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillahi yana duba da hasken Allah saboda haka fa nas'alullah an yazida khalifata sabran bi hadha muntasib muna roƙawa wato muna roƙon Allah Allah ya ƙara wa halifa haƙuri da wannan ɗan tamori kama sabar Sheikh Muhammad Nasir Kabara bi Malam Kala Rawi irin yadda Malam Nasir Kabara yayi hakuri da Kala Rawi an gane ko to muna roƙon Allah kuma alhamdulillah Sheikh Ali wallahi yana hakuri duk cin mutuncin da yake da zagin da yake wallahi da ana ban labarin ya zo ya samu halifa a cikin gida ya yi masa zagi ta uwa ta uba ba na yadda sai da abin ya fito fili ya gama a koyewan ma ba za ta yi amfani ba ya fito yake kai ya ci gaba da shi amma ba ku taɓa jin halifa wata rana ya magana a kansa ba ran da halifa ya magana a kan wato abin da ya sa taɓa sai da na ana san malik da ya san wannan abin taɓa manzan Allah ne wannan ne kaga shi halifa ya fusata yayi wannan magana kuma alhamdulillah halifa ya gaji mahaifinsa kuma babu shakka halifa Allah ya kara masa lafiya kuma Allah ya saka masa alkhairi kuma mune masa addu'a sosai wanda ma ga wata addu'a da zamu kare masa wa nukutatun ukhra akwai wata fa'ida kuma ila yau fi sabr shaykh kariballa al muntasib afsa hakurin da yake ga dan tamori huwa anna sukutahu alayhi yazidahu gamman wa kamadan wa galilan fi qalbi wannan hakurin da yake dan tamori yayi ma shiru da ke komai ba to yana kara masa bakin ciki da konuwar zuciya a cikin zuciyarsa sakiya wallahi darul qail fadin mai faɗa yake cewa da'il hasuda wa ma yalqahu min kamadi kafaka minhu lahibun nar fi jasadi in lumta za hasadin na fasa ko batahu wa in sakatta faqad azabtahu bi yadi yace da'il hasuda ale mai hasada wa ma yalqahu min kamadi da abin da yake faɗa shi na daga bakin ciki da batar rai kafaka minhu lahibun nar fi jasadi ai ai sheka me waka hasada wuta ce take ruruwa a cikin jikinsa an gane ko in lumta za hasadin idan ka ga mutum yana masara ka zo kai zarge shi to ai na fasta kurbata ai dadi zai ji yau ka kula shi an bayyana ko wa in sakatta amma an kai ba shirin irin yadda daliba yake masa to faqad azabtahu bi yadi kai masa azaba da hannunsa an gane ko azaba aka masa da hannunsa to wa amma wato na san mu zo kan gaba guda da sai mu sai mu tsaya ga gaban nan ma mun kusa zuwa ko dan wannan kun ga shirin ga mana matsalar littafin ta bugu yayi yanzu ba matsala ɗaya miki miki tonin yawa wa amma qauluka amma fadan ka ya kai dan tabori innahu ji'a ilayka bi kitabi awasim al ummat al muhammadiyya wa yanzu gurin ka da littafin awasim saboda ka da tuki alai dan kai masa dan kai sainin akan sa fa abai sai kai falhamdulillah ala zalika ai mu ne wa Allah godiya kan haka famalana wal fakhru bi tawqi iraq bi ina mu ina alfari da cewa dan tabori ya sa mu a cikin littafin ka an ga fa'ida wa unabbiuka anna farakar da kai anna Allah wa faqani bi tawqi'i man huwa khairun minka inda abika kullu Allah godiya ai wanda ya huwa banka ai wanda ya fika a wajen babanka ana ji ko wanda shine shakari balla yayi tawqi'i a cikin littafin a wasan Ummatul Muhammadiyya yana nan a rubuce za a kusan ma shine idan an samu wanda bugunsa ne bugunsa na a wasan din za a ga takarizin malamin farko shine shakari balla ana bu'il kama to kuma da Allah dan wani bata more ya ce wani bai maka sauki ba wani kayan gaban ne ai ba kayan gaban bane ba ayan gane ko wa inda sa'ira ukra kuma ya ya fika a wannan sauran masu hankali wa kidan su wa haka ba inda Allah insha Allah haka ran ya fika a gurin Allah in Allah ya yarda wa huwa shaykhari balla amirul ansar wanda shine shaykhari balla amirul ansari za'imu dariqatul qadiriyya shugaban dariqatul qadiriyya haliyan a yanzu fi umumi afirikiya kulliha a cikin gaba ɗayan afirka baki ɗaya to alhamdulillah za mu tsaya nan insha Allah amin amin amin alhamdulillah to za mu tsaya nan amma ba wai dan an gama wato matsala ta farko ba matsala ta farko tana da sauran shafuffuka akalla wajen shafi biyu tukunna kafin a zo matsala ta biyu alhamdulillah amin amin